الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shi daga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da nawa ga wata sha biyu ko sha biyu ko sha ɗaya na wanda suke karɓa ta taga a yi watan yan albashi sha ɗaya ko sha biyu sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya dan ba manta ba muna cikin littafin mu al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan inda muka tsaya a darasi na nawa darasi ba ba babi ba ɗari da sha shida za mu tashi ko na za mu tashi darasi na ɗari da sha bakwai sannan za mu tashi ɗari da sha shida injiniya baya nan ne shi yasa da ya rubuta ya ban shi yasa kuke ta sabani za mu tashi muna cikin kitabul hajji za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da tamanin da da tamanin da biyu babu bayani adadi umarin umarin nabi sallallahu alaihi wasallam nan ne ko ba ki bane ina za mu tashi dari bakwai da dari bakwai da sittin da tara babu jawazin tamattu'i nan ne babun da yake magana akan halaccin yin tamattu'i shine an imran bin husayn radiyallahu an mun faɗi ya ake yin tamattu'i tamattu'i shine wato mutum yayi aikin umara bayan ya gama kuma ya cire kayansa ya ci gaba da wato yin al'amuransa na yau da kullum har sai ranar takwas ga wata a yau tarbiya ya kulla niyya ya tafi ya aikin hajji wannan shine tamattu to shine malai yake mana ani imran bin husayn an karbo daga imran dan husayn Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wannan imran bin husayn din nan mun faɗi waye shi a a bayan can cewa shine sahabin da mala'iku suke masa sallama قال يجي نزلت آية المتعة في كتاب الله آية المتعة تاسو كتكل كتاب الله إذا تود أكبيا تاتن دي كما يقباتا ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج وانا إذا آية المتعة في واتاسو في كتاب الله كتكل كتاب الله يعني متعة الحج هنا نقول متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira da amince Allah tabbata gare shi ya umarce mu da yin mut'ar amma mut'atul hajj thumma lam tanzil ayatan tansakhu ayatan ayatan mut'atul hajj ba samu ayat da ta zo ta soke yin mut'a na aikin hajj ba saboda haka yana nan a halal dinsa har kiyama ta tsaye shi za annabi alaihi salatu wasallam ya ce dan kalatul umratu fil hajj ila yawmil qiyamah kenan Umar ta shiga aikin hajji har kiyama ta tashi domin sahabin da ya tambaya yace ya rasulullah wannan abin ya jabe mu ne mu kadai zai ce lil abadi mun biya a baya cewa har abada Umar tana nan a cikin mai aikin hajji wa amarna biha rasulullahi na'am wa lam yanha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mata annabi bai hada yin mutaatil hajji ba har ya bar duniya har ya bar duniya tana nan in ka samu dama ki za muka ce wanda Allah ya horewa ya ba wa iko ya ba wa dama in ya je sai yi wato duka nau'o'in a ce zuwa aikin hajjin ka biyar goma to bai kamata a ce da nau'i ɗaya kai ta zuwa ya kamata a ce ka nawa'a ka yi kirani ka yi ifradi ko ka yi tamaturi duka a ce ka yi wayannan nau'ikan mutum zai samu falala da yawa qala rajulun bi ra'ayihi ba'du ma sha yace wani ne daban yake faɗa da ra'ayinsa yana faɗar wato bi ra'ayihi ba'du ma sha wato bayan wannan din ne yake faɗa wani abu da ya ga dama kamar suna so su yi raddi ga wanda ya ɗauki ra'ayin cewa babu wani aikin hajji da ra'ayin ba kirani ba mun faɗa cewa ra'ayin sai na Umar babu magana yin ne tamattu amma Abdullahi da Abbas Ifradi mun faɗi cewa saɓani ne wanda aka ƙari juna ilimi kowa yana ganin ga abin da annabi ya yi aikin hajjinsa saboda haka wanda Allah ya hure zai yi duka kawai kowanne annabi alaihi salatu wasalam da wanda yi da wanda bai wadi yayi a yadda ayi kaga baka da iskali to shine yake wannan hadisin yana nusar da mu kaga shar'antuwar yin tamattu'i da tabbatuwarsa a Qur'ani da hadisi shi tamattu'i ga hadisi mun zamu ga aya tan ba mata mata bil umrati ila al hajj wa mata sana min al hajj sannan hadisin yana rubutar da mutuwa a ce baya halatta a riko da ra'ayin wani wani daban mutukar ya sabawa abin da ya zo a nusus Qur'ani da hadisi sannan kuma wato hadisin yana nusar da mu irin yadda safai ke koyar da junansu abin da suka sani wani bai sani ba sai su nusar da shi cewa ga abin da ake yi sannan muka bi hadisin muka ce yana nuna mana cewa lallai akwai tabbatuwar ijtihadi har abada har abada wannan hadisin kun ga ba kwa sa alama akan sa muka tsaya sai yanzu kawai na tuno satin da ya gabata eh wannan hadisin mun biya Allah ya tsawai ana aisha radiyallahu anha an urwa kaga da mai mai zabi kawai wai ba sai ka daga murya ba ba ma ji ni ban ji me kake ba shi kaka biyo baba ba littafi a gaban sai kuma kana da littafi ka gane yawa saboda haka ko da hadda cewa ya alhibdu khawwat ita hadda tana ha'in amma ma ku ci ba kara ma ku ci za fara yawa duk abin da aka rubuta shi yana nan ka'idar karatu yadda malamai suke sa mu mu ɗalibai mu dama da an gama guri sai kai alama da biro cewa to wanda ya wannan alamar ba wani iskali shine wanda inda a ce na ga wani mai alama da ma ai ba zan saurari kowa ba ma wanda ya alama da biro to shine mai tabbas an gane ko ga gurin ni ma ka ga na lankwashe shi da da takardar na ma lankwashe gurin ana aisha an urwa an karbo daga nana aisha 769 kenan أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه dan Aisha Allah ya kara mata da ta ba shi labari dangane da tamattu'in sa bil umrati ila al hajj da yin wato umara zuwa aikin hajji wa tamatta'a nasu ma'ahu sahabbai ba su karka yin tamattu'i tare da annabi bi misali hadisi bin Umar as-Sadiq kwatan kwata hadisi Abdullahi dan Umar da ya gabata me yasa aka ce anan aka ce annabi yayi da matuyi suka ce li annahu ahrama bil umrati fi shahr al hajj saboda yayi ya dau harama da yin ne wato umara a watannin aikin haji shawwal zulqa'da zulhijja shine dalili dan wani zai zo ya ce ma ai ga yanayin tawakkuli kuma annabi bai haka ba to wannan shine dalilin an fahimta da kyau ku shine dalili sannan ya gama aikin ta a cikin watannin aikin haji wanda suke zuwa ce annabi yayi tawakkuli duk da cewa a sifar in ka kalla irani yayi sun ce saboda annabi ya gama tamattu'insa a cikin mai kwanakin aikin haji ba tare da ya warware ya rabatar da aikin hajjin ba bai koma wani gari ba ai mun faɗi cewa wanda ya yi umarin su yi tsallaka ya bar maka kun ga ba sunan sa sun ya dace ya saki sai ya saki to saboda wannan ne babu bayani anna al-qarina la yatahallal illa fi waqti tahallul al-hajj al-mufrid babu da yake bayani akan cewa lallai wanda yake kirani ba zai warware tibabinsa ba sai lokacin da mai ifradi zai warware nasa kaya kaga mai ifradi ko ai sai ranar sha uku ga wata ko to an hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga nana hafsa matar annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi anna qalat tati ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma shi anun nasi hallu bi umra menene al'amarin mutane shine ma shi anun nasi hallu bi umra me yasa mutane suka wato suka warware kayan su saboda sun yi umara walam tahlil anta min umratika amma kai baka warware kayan ka ba kuma bayan kai umara to dai zo yayi dawafi yayi sa'i me yasa ya kullo niyya yayi dawafi yayi sa'i me yasa mutane duk suka warware kayan su kai baka warware ba kana sai yace inni labbattu ra'asi yace ni na tufke gashi na suna wani irin tufkewa da tifke gashi ta yadda wani abu ba zai kutsa ciki ba an gane ko yawwa tifke shi a tattare shi ta ƙasa saboda ai kaga abai da muka faɗa a baya kwari na shiga cikin gashin to sai mutum ya tifke daure shi kamar wato lallabe me yasa yace na tifke gashi na wa kallatu hadi kuma na sa wa hadaya ta alama جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس زيدني والشهر الحرام والهدي والقلائد شيني wannan kalma wa qallatu hadi na sanyawa dabba ta alaba shine na baku misali kwanaki yan fashi kidnappers na zamanin jahiliya suna kama mutane idan mutum ya to za su kama masa dabbobi suna kama kowace irin dabba amma idan dabba ka ta to da alamar aikin hajji za da ita ba ta taba ta shine nace muku abun mamaki ɗan jahiliya na da ba ta kama dabbar da take da wannan alamar amma yanzu a masallaci wani zai zare ma waya wani kana sallah ba don rashin mutunci zai ɗauke ma waya banda wanda aka ce sun taka kurare sun kwance banka misali tsarewa kenan takalmi ko da ba ya zama in ka zo da yi zai dai ka sa a leda in dai mai kyau ne ka sa a leda ka shigo ƙur'anai yanzu ƙur'ani da za ka jera ƙur'ananmu da masallaci da muka sa malam gani yana gaya mu ƙur'anan nan ba sai kuna duba da ce ai ba za a taɓa ba kwanan nan da yanzu duba wata kanta sai na garabi babu duka rabi kuma duk kowanne da suna ba da alama kuma wanda ya ɗauka zuwa zai wani karatu ko ya siya misali in ma zuwa zai karanta da ƙur'anin sata wallahi da na duba sai na ga sama da rabi babu can muna ɗan wani jarin da a baya ina duba na ce ba a ɗauka saboda akwai wanda yake yawan duba ya ce sai fara ce mun ba fa guda uku ba kaza sai na in sama da rabi babu an kwashi to karewa kenan to kaga su barayin da dabba za ta to ita kadai in suka ganta an tsauro mata takalmi a wuya domin alama cewa aikin hajji za a ce ban da wannan ba za a taba ta wallahi sai a ce wai wannan ta Allah ce ba za a taɓa ta ba amma yanzu koya in kai take kai saki a masallaci ma sai a ɗauke ma a masallaci a to karewa a harami yake yanke jaka ko a yankan aljihu duka a harami inda Allah ya ce in ka nufaci garin da zunubi kawai sai ya kona ka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi yuziqu min azabil alim mutum yana Najeriya yanzu yana cikin talauci kawai ya ji a ransa cewa in ya je Saudiya zai sako kaza wallahi sai an kona shi
kaga dai niyya ce kawai yayi bai je ba ba to ina ga in ya je kuma ina ga in ya je Allah ya sauke to kaga shine yace wa qallatu hadi fala uhillu fala uhillu hatta anhara to tunda na kullo na zo da hadaya ta bi annabi ya dauko niyya kenan kira ne sai dai yace mata to ni kan bazan warware ba ba zan yi wato shiga cikin kayan gida ba a sai na yanka ranar sallah kenan a wannan abubuwa guda hudu idan kai guda biyu ya halatta kai a tahallulin sugura ya halatta
kaga Allah ya faɗa ya a suratul hajji wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawab fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa atimu al-qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun kaga ja'alnaha lakum min sha'airillah Allah yake mun sanya muku wannan dabbobin suna da alamomin girmama Allah sha'ira ce ta Allah wannan dabbar to zai ce wannan dabbar Allah ce ba ruwan mu da ita ta ta zo ta wuce ko ma mutum kariya yake in yi mata alama ba za su kula ta ba wannan ta Allah ce wanda suke kawo shi ne wanda ba ta da alama a ne mutum to kaga a wannan hadisin mun gane cewa wannan nau'in aikin hajji annabi ya yi kira ne irin sai bai za saboda ya koro hadayarsa an fahimta da ke ku sannan ya halatta a sa wa dabbar da za a yanka alama kamar yadda suke sa mata alamomi a wannan lokacin yanzu ko ba magani kake wa biyan kuɗin ake kawai sannan ya halatta mutum ya tifke gashin sai sa masa wannan wato alamar da suke sa ko ya tifke shi saboda musamman yana da gashin sa yana zuba har baya ba da mu ake ba da larabawa ake fulanin na da ko su ma yanzu ina za ka ga wani gashin sai bara roji yanzu su ne za ka ga da wannan sannan wato ya nuna hadisin ya nuna irin yadda na na hamsa take da kwaɗayin neman karatu domin ita ɗaya tambayar har abubuwan suka fito babu jawazi ta hallul bil ihsar babu da yake magana akan halaccin mutum ya warware kayansa an tsare in dai an tsare mutum tun a baya mun yi bayanin bayan da za a kulla niyya ga wanda zai samu wata matsala ta tsarewa ko kuma rashin lafiya wajawazul kirani da halaccin yin kirani ana abdullahi bin umar kala hina kharaja ila makkah mu'tamiran fil fitna lokacin da abdullahi dan umar ya fito makka a lokacin fitina an fahimta da kyau ku me yake nufi da wannan cewa wato a lokacin fitina shine lokacin da Abdullahi dan Umar ya yi fita aikin haji lokacin da ake taka taka shi lokacin Hajjaj ibn Yusuf al-Saqaf sai yayin da suka ce da shi abba karka fita domin ana ta kashe kashe ana ta faɗa Iski ta bashi shawarar cewa kada ya fita saboda gari ba lafiya ƴaƴan Abdullahi da Umar to shine hina karaja ila makkata mu'tamiran fil fitna lokacin da ya fita dan yayi umara lokacin fitina shine muka ce muku yayi umara sau nawa umara zalla ibnu umar sai da yayi sau dubu aikin hajji ko sau saba'in yayi domin kaga ita umara ai ba ta da iyaka za a yi ta yi ne kawai kawai maganar da suke ya halatta in ka je zuwa ɗaya kai kalallinka wannan ne amma shi fa zuwa yake ya dawo ya je ya dawo ya je haka kawai duk lokacin da ya tafi maka kawai umara zai sai ya yi dubu ba ne mutum to shi ne yayin da suka ce da shi kamar kai ka ce ya mai da abin ba kamar zuwa kawai a je a dawo kamar yadda mutum zai tafi da ya shiga mota ya tafi rimi ya dawo kawai aka yi mai da wato umara sai yake da su in su dittu anil baiti idan aka hana ni zuwa ɗakin Allah ya gaya wa ƴaƴan yace sana'ana kama sana'ana ma'a rasulillah ya kuma gaya wa ɗan tawagarsa yace ba sai mu yi irin yadda annabi yayi ba yaushe wato lokacin da ba halla bi umratin min ajli anna annabi sallallahu alaihi wasallam kana ahalla bi umratin ama al-hudaybiyya yace za mu yi irin yadda annabi alaihi salatu wasallam ba ahalla bi umra yace annabi ma ya kulla niyyar yin umra ya dau niyyar umra min ajli saboda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahalla bi umra ko kuma ba ahalla bi umra ibnu umar bin kawai sai kulla niyyar umrarsa saboda bi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahalla bi umratin amal hudaybiya saboda annabi ma ya kulla niyyar umra lokacin shekarar da aka yi hudaybiya a shekara ta nawa aka yi hudaybiya na yi fayi tambayar nan kwanan ta kuma dawowa shekara ta nawa ta shida shekara ta shida ba ba fatahu makka ba a fatahu makka ba to kaga wannan lokaci annabi ya kulla niyya thumma inna abdullahi bin umar nazara fi amri abdullahi bin umar sai kalli yanayi al'amarin sa nasu na wannan lokacin cewa ga yanayin da suke ciki fakala sai ce ma amruhu ma illa wahidun yace al'amarin mu iri ɗaya ne da na annabi alaihi salatu wassalam a wancan lokacin ana cikin wani yanayi annabi ya kulla niyyar umara mu ma yanzu muna cikin yanayin muka kulla wanda fata ila ashabi ya biya ya kalli almajiransa fakala yace ma amruhu ma illa wahidin yace kun ga da al'amarin mu da irin na annabi lokacin wadaibiya duk ɗaya ne ushidukum anni qad awjabtu al-hajj ma al-umra yace ina ke da muku cewa na hada na kulla niyyar hajji da umara thumma dafa lahu ma dawafan wahidan sannan sai ya je dawafi guda ɗaya wanda dama mutum zai yi mai kirani ai kaga dawafi guda ɗaya zai yi wara anna zalika mufiyan anhu wa hada ibnu umar yake ganin wannan din ya isar masa ya isar masa ne dawafin da yi ba sai ya kuma wani ba domin kaga ai shi mai tamattu'i ai dawafi kala biyu zai yi zai na umara kuma zai yi na mai aikin hajji to amma wanda zai kira ni ba tunda ba zai raba ba guda ɗayan nan ya isa to kaga wanda yana so ya nuna ba ibnu umar ba iya nau'i ɗaya ba domin a can baya yana ta gaya mana halaccin yin tamattu'i to anan gurin kuma an zo a gaya mana kiranin ma fa yayi wane mutum to sai yace anna zalika mujziyan anu cewa wannan tawafin da ya isar marwa ahada kuma sannan sai ya koro hadayarsa yayi kirani kenan da dalilin wannan hadisin to wannan hadisin yana nuna mana cewa ya halatta mutum ya yi tahalluli abin da ya za ya ɗauko niyya irin ta annabi a farko da annabi ya kullo niyya ka ta wasu luludaibiya an yi umara ko bai ba a sulun luludaibiya an yi umara ko bai ba bai ba kilomita dubu bai fi saura saba'in ba aka ce ba za su shiga ba suna biyo ƙanshin harami aka ce ba inda za su ba nan ne aka samu aka yi ta bugawa ba to kaga sai suka me suka ce a warware annabi ya ce kowa ya warware tufafin ba baki ne a lokacin kowa ya tsaya ba annabi ya ce kowa ya je a ciki in za ku iya tunawa domin umara ta tuka an hana su zuwa su kowa ya je a ciki kowa ya tarkoi tarkoi zai ne koma cikin kaimarsa ya samu ummu salama ya ce da ita mutane na sun halaka sabbai na sun halaka sai ya rasulullah me ya faru to na yi musu umarni sun ki sai su ce ya rasulullah ba haka za ka yi ba kai za ka fara shine ba koyaushe ake cewa mata ba su da hankali ba dan na ga wani ya saba ya ce ai mata ba hankali ne da su ba idan ka ɗauki ummu salama za ka ga ita ta wato kubutar da al'umma sahabbai kansu gaba ɗaya domin da annabi ya fito ya askin nan duk suka rika yi dan da ba su ba sun halaka annabi ya yi umarni sun ki ne amma kaga da ya zo gaba ɗaya annabi sai da ya ba mata an ta koma gurin jabir jabir na abdullah ka koma gurin sa shi ma ka ji shawarar da matarsa ta bai lokacin da aka fito wani yaki ba abinci yunwa ya zo ya gaya wa matarsa cewa ga halin da ake ciki shi ba ya ga annabi bai da yunwa yake ji tace to kaga dai ba komai a gidan nan dai wata ƴar karamar akuya da abinci na mutum daya ta sa aka yanka aka gyara sai ta ce amma shawara nake ba ka je in ka je shi kadai za ka gaya ba shi kadai ka gaya ba shi kadai ya tawaye ya zo ya ci abincin nan haka je aka yi annabi alaihi salatu wasalam sai annabi jabir ya dan rada masa sai ce ya jama'a abinci ya samu gaba ɗaya su abu da dama haka suke nema kowa aka dungumo mutane da yawa aka biyo annabi sai sauri ya zo yace yace ke da yau fata mu ta kare me faru ai na gaya masa amma wallahi ya gaya wa tace shi ya gayyace su aka tace sai ce ita ce to wallahi Allah ba zai dozarta mu ba kawai ta saki lamari inda shi ya gayyato su ta ce kyale shi shi ya sayar da zai Allah ba zai so da ba kuma hakan ya faru kowa sai da ya koyi abinci yana da a yadda yake duka abincin da yana na yadda yake shi ne ya annaba alaihi salatu wasalam ya ce musu mutukar ba a buɗe wannan tukunyar ba to a tashi kiyama kowa zai zo ba aka samu wani ya zo ya buɗe da duk mun ci abincin nan yanzu kowa sai ya ci kawai ai ta ɗiba ana zubawa ta ɗiba kowa sai da yi a wannan filin kowa ani an mari'a to wannan shine to kaga ya nuna ma cewa da a ce an tsare su ya taho da niyya dama ana kullo niyya wanda zai tafi sai a farkon niyya ce ya ubangiji to zan kulla niyya inda rashin lafiya ko wani matsala ta same ni to na gama mun faɗi wannan a baya amma mutum bai kullo wannan mutu babu wannan kuma to abdullahi da umar yace irin yadda annabi ya kulla niyya a hudaybiya ni ma da ita zan tafi to kuma Allah ya taimake shi da yaje ya kira ni ba gaba daya نعم آم حديثي نقبا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير Abdullahi dan Umar ga ƙarin bayani na hadisin baya. Cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da ya nufa yin aikin hajji. Ama na zalal Hajjaj ibn Zubair. Shekarar da Hajjaj ibn Yusuf Sakafi ya afka wa dan Zubairu. Abdullahi ibn Zubair. Yana sallah a harami. Fakila lahu sai aka ce da shi innan nasa ka'inun bainahum qital. Aka gaya wa dan Umar shi kuma zai tafi Umara. Aka ce da shi ba mutane suna faɗa a harami ba suna faɗa a can wa inna da kafu an ya sidduka ɗayan su suka ce da shi muna jin tsoron kada a tsare ka fa kana zai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ai ya kamata ku yi kyakkyawan koyi da annabi alaihi salatu wassalam me yasa ai annabi ya tafi hudaybiya shine dai misalin tunda annabi ya tafi hudaybiya a halin yanayi wani irin yanayi domin ma za mu tafi umara duk da wannan yanayin da ake sai ce idan asna'u kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai kuwa ake zan yi irin yadda annabi yake domin an gaya muku shi ibnu umar ya ja zuwa zai wuce a ganshi ya tsaya a gefen bishiya ya kewaya ta a ce ya me yasa kai kaza ya ce wallahi bai sani ba yake mun taba zuwa wucewa da annabi na ga ya kewaya ko na san dalilin yi ko ban sani ba ni ma sai na kewaya haka yake duk inda ya ga annabi ya yada zango ya huta ƙarƙashin bishiyar to sai ya zauna kullum in ya zo wucewa sai ya tsaya ya huta a gudu ibn umar kenan saboda wato kaga shi da ƙananan shekarunsa a yayi zaman ɗaki gurin na hafsa a gidan annabi sai koyi komai dan na ga ya tana faɗa cewa gashi wato duk yana ɗaya daga cikin wanda suke kwaikwayar annabi hatta a tafiya in ka hango shi sai kawai annabi ya faɗo ma haka Aisha take faɗa da ka hango shi sai ka tuno annaba alaihi salatu wassalam da wannan shi ne to kaga yace ai kwatin da annabi yayi yace inni ushidukum anni kada awjabtu umra yace ina mai shaida muku cewa na kulla niyyar umra ثم خرج sannan fita ta idza kana yuzahir albayda a sai da wazo wani guri da ake kiransa albayda ya je gurin tsakiyar gurin kala sai ya ce ma ja'alul hajji wal umra illa wa'idu yace ai al'amarin umara da aikin hajji yace duk ɗaya ne duk ɗaya ne yadda ake yi tawabi a kulla niyya a umara haka ake kulla niyya a aikin hajji yadda ake tawafi a aikin a umara haka ake aikin hajji yadda ake sa'ayi haka ake yi yace to ma sha'anul hajji wal umra illa wahidun usidukum anni kada wajabtu hajjan ma'a umrati ina ce da muku cewa na kulla niyyar umara da aikin hajji wa ada hadiya sannan sai koro hadaya istirahu fi kudaydi wanda ya siya a wani guri da ake kira kudaydi wata yan karamar kasuwa ce a hanyar maka yace wannan dabbar da ya siya a kudaydi walam yazid ala zalika bai kara akan haka ba falam yanhar walam yahilla min shay'in bai yanka dabbar ba bai kuma kunce kayansa ba haruma minhu bai kunce wani abu da aka haramta masa ba walam ya halik bai kuma yi aski ba walam ya kasir bai yi saisaye ba can bai kwalkwal ba nan bai saisaye ba a ta kana yawmun nahari a ce ranar sallah da ya ji ba ya yanka dabba bana hara kajima ya yanka wa halaka ya aske kansa wara an kadika ba kun ga abubuwa hudu zai yi ko to amma an kai guda biyu a lokacin ya halatta kai ta halluli da kayi biyu wara an kadi kaza dawafin haji yana yin wannan sai ga ai yayi dawafin aikin haji wal umrati da umara bi dawafi al awwal to wannan dawafin da yayi na farko yawa wa qala ibn umar ibn umar yace kadalika fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin yadda kuka gana irin da haka annabi yayi kai shi ma ya ga tabbatar da cewa annabi me yayi kirani ko tawadduyi kirani shikenan babun fil ifrad babun da yake magana akan ifradi shi kuma wal kiran da kirani bil hajji aikin hajji wal umrati da umra an ibn umar wa anas an bakar wannan bakar din shine bakar bin abdullah bin amr abu abdullah yake cewa al muzani al imam al qudwa malami ne mai wa'azin gaske sannan ana kafa hujja da shi a basra dan mutumin basra ne dan iraki ne yana cikin manyan malamai sannan faqihi ne mutum ne kuma mai yawan hadisi ka iya cewa mutaban ne sannan yana cikin mutanen da ake ce musu mujabu da'awa in dai daga hannu ya roki Allah to Allah yana biya maka bukata wane mutum bakar bin abdullah ya rasu a shekara ta wato ɗari da takwas ɗari da takwas bayan hijira ya rasu a wannan lokacin annahu zakara libni umar anna anas haddathahu an ambata ibn umar cewa anas ya ba su labarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam a halla bi umra wa hajjati annabi ya kulla niyyar aikin hajji da umara fa qala ibn umar sai ibn umar yace a halla nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajji yace to yadda zan sai yace annabi ya kulla niyyar hajji wa ahlanna bihi ma'ahu mu ma muka kulla niyya tare da shi na hajji falan ma qadimna makka yayin da muka je makka kana sai yace man lam yakun ma'ahu hadiyun falyaj'alha umra duk wanda bai koro dabba ba to mai da aikin hajjin sai zama umara in ka iya gane yadda salon hadisan yake ko za ga kawai kowa zai iya fahimtar wani abu aiki saboda haka wa kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadith to a tare da annabi akwai hadaya fa qadima alaina ali bin abi talib min al-yaman hatta sai ga sayyidina anna abi talib ya zo daga yaman yana mai aikin haji shi ba fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam bima halalta sai annabi ya ce wa taniya ka kullu fa inna ma'ana ahlaka domin mun tawo da matarka a lokacin ma ai kun ga annabi ya tura shi yaman da shi da su abu musa al-ashari ko in za ku iya tunawa to a lokacin an taho da nana Fadima wai wata tambaya da nayi nayi a karatun mu na alamin zan kuma yi muku kuma cikin gidan annabi cewa tambaya ne na yayin annabi nawa guda nawa ne duka guda bakwai maza nawa mata nawa maza uku mata hudu kun gaba mu dau fahimtar wasu daga cikin shi a wurin suke cewa ai annabi bai da ƴaƴa mata a Fatima ce kawai gaba daya dan kawai a rikita mutane to sai tambaya to su waye mazan dawa dawa na Abdullahi Alƙasim Ibrahim to a tsayi a tsahir ba a cikin gida annabi alaihi salatu wassalam at-tayyib al-tahir ba man huwa na'am abdullahi shine at-tayyib al-tahir shine kun yarda da shi abdullahi ne to me yasa yanzu in aka sa mutum suna tayyibu sai a ce ai muhammad ne in dai kai kun yarda abdullahi ne me yasa aka sa mutum tahiru sai a ce muhammad tahir ba haka ake faɗa ba a ce ai suna annabi ne me yasa نعم e tunda tsarkakewa take nufi kuma annabi alaihi salatu wasalam tsarkakacce ne amma dai ba wai asali sunansa bane ko yawa to yanzu kun yarda a tsayyib a tsayin shine abdallah suwaye mata na rukayya ummu kulsum zainab fatima uwa ce ce babba zainab yi wallahi ka ji suka ce tambaya na tambayi to tambaye da ne kuma barin tambayo tambaye da ne cewa ne a ƴaƴan na na Khadija akwai tagwaye ko babu wayannan da kuka lissafa banda Ibrahim al-Mu'azzam ai bi ƴaƴan na Khadija ne ko akwai tagwaye ko babu a ƴaƴan na na Fatima akwai tagwaye ko babu a duka biyun babu na na Khadija tana tagwaye ko babu babu na na Fatima fa to Al-Hasan wal Husaini fa bambancin wata goma sha ba tagwaye bane ko amma ƴaƴan Khadija ma ba ta bayi to na ba ku azamin ƴaƴan na na Khadija akwai tagwaye a kawo mana taki mai zuwa su waye a wayannan da kuka lissafu kina azamin din karatun mu na bibi a a Hausawa to kuma yanzu mu ji cewa ƴaƴan na na a cikin gidan Annabi alaihi salatu wasalam cewa su waye tagwaye kawai shi ne tambaya duwan na na fatima ne za abin ya faɗo mu to kaga to a tare da mu yadda akwai akwai iyalinka ita ce na na fatima ita ce na na fatima a ke a nan musamman malikiya za su iya hago hango tsara samun hujjar cewa ke ba dole ne in za a aikin hajji sai kun tafi da matarka ba in dai an samu rufuka amina din nan za ta iya zuwa domin ka ai da aka tafi aikin hajji sai na almujin ta nan mujin Fatima baya nan to ta bude ta bar fuka Amina duk da cewa wani zai ce akwai muharramanta kuma amma dai su malikiya dama sun tafi akan cewa in dai za a yi tafiyar in dai akwai rufuka abin da ya fi shine ku tafi da muharramanka duk da cewa an yi tafiya ba hauke ne da ba ai ba ta da ban shi da ba kowa harkar sai ya ko wanda yake satin su uku bai kara ganin matarsa ba to kaga ai in ma an din tawari ake wata kila ba ku yi wasa ba ma jirgin ku ya zama daban-daban to wannan shine dai abin da ya janyo ma na faɗi wannan kada yace ahlantu bima ahalla bi nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali yace na kulla niyya irin wanda annabi ya kullu ku duba bai da zabai ki kaunar annabi alaihi salatu wasallam baya gurin amma yace ya kulla niyya da irin duk wanda annabi ya yi qala sai annabi yace fa amsik to ka kame fa inna ma'ana hadiyan mu tare da mu akwai hadaya saboda haka kaga ba zancen me da matu'i shike na'am kaga wannan hadisin ya nuna mana halaccin yin umara a kwanakin aikin haji malamai sun hada kan wannan duka sannan ya nuna mana cewa wanda zai yi kirani dawafi guda ɗaya da ta ayi ɗaya ya ishe shi ne kaulul jumhur duk mafi yawan malamai haka suka faɗa sannan yadda suka nuna malamai suka nuna cewa ana inkari in dai nafsi ya zo to ba magana kiyasi kuma ko ijtihadi bayan ga nafsi karara la ijtihada ma'an nas haka ke faɗa ka formulate la ijtihada ma'an nas wai ba a ijtihadi inda nafsi shi kuma nafsi shine ma la ya'tamidu illa ma'anan wahidan babi na gaba babun ma yalzimu man ahrama bil hajj abinda wanda ya kulla niyya da aikin hajji abinda zai lazimta ثم قدم مكة من الطواف والسعي sannan ya gabaci maka na daga tsawafi da sa'i abinda zai lazumta sai zai an ibn umar an amr bin dinar qala ta'alna ibn umar radiyallahu anhuma an rajulin tafa bil bayt al umra mun tambaya abdullahi ibn umar dangane da mutumin da yayi tawafin umara walam ya dubbaina safa wal marwa amma da yi tawafi tsakanin safa da marwa ba aya timra'atahu zai iya zai ciwo iyalinsa فقال سيتي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا النبي دي يازو يا كيو لكن الله واتو كيو يغدا بكوي وصلى خلف المقام ركعتين يدو يسا مقام ابراهيم a gabansa yayi sallah raka'a biyu fatiha da kuliya fatiha da kul wallahu su ya biya shine dawa muka faɗa idan mutum yayi tawafi ya gama maqam ibrahim da ka'aba yake sa a gaba amma inda cinkoso kawai ka kalli ka'aba yayi ba ce sai an zo dole sai an tsaya a nan inda dama kamar wanda za su tafi yanzu ba cinkoson nan ana magana corona ko wanda ya je a lokacin cinkoson amma ya zaɓi wani lokaci da ya je tsakiyar rana sun za ga tsakiyar rana ba cinkoso a harami amma dare duk wanda ya je da dare har zuwa asuba to cinkoso zai gani saboda fararen nan ba sa son zafi to an fitika amma tsakiyar rana ta take din nan bayan azahar ko kafin azahar in Allah ya dankari za a ga duk mutane bacci ma ake kowa yana bacci tawafi sai ka koshi ne tawafi za ka yi ta yi amma na cikin dare ko shakka babu ana samun cinkoso da yawa to sai yace fadafa bil baiti wa salla khalfal maqami rak'atayn wa dafa wa dafa bayna safa wal marwati sannan yazo ya tawafi tsakanin safa da marwa wa kad kana lakum fi rasulin kaga an gaya ba cewa shi annabi yayi tawafi tambaya akai bar amma sai kawai ya faɗa aikin annabi ba shi kenan ba sai ce annabi alaihi salatu wasalam ya kasance wa kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku ga annabi alaihi salatu wasalam ala yace wa sa'alna jabir bin abdullahi to babban mai ruwayar hadisin aikin hajji sai muka tambaye kala sai yace la ya karabannaha hatta ya duba bainas safa wal marwa yace ku sani cewa baya kusantar iyalinsa har sai yayi wato dawabin safa da marwa domin safa da marwa ma ana kiranta dawabi wanda mun san asalin sa ko asalin wato safa da marwa shine asali wato na annabi ibrahim a annabi ibrahim alaihi matarsa wannan taratu ko kaiwa da ko hajar ce ko kaiwa da komowa da ta rike wajen nemo wa Ismailu ruwa ta hau kan dutsen kafa don ta ga ko za ta ga mai taimaka mata ta dawo ta hau marwa sai da sai haka sau bakwai shine aka mai da shi sunna to dalilin saukar za mu ji dalilin saukar ayar innan safa din a hadisin gaba alaikum salam in ina ka dan yi hakuri kaɗan ma hadisin gaba shine zai fito da abin karara domin kaga Allah madaukakin sarki ai ya kira su da sunan su inna safa wal marwata min sha'irillah ka iya cewa duk da tambaye ka tana da fa'ida kai kana magana akan tun kafin ma sauka ayar da ba sunayen su ne ko ba sunan su ba tun kafin saukar ayar sunan dutsunan kenan wannan sunan safa wannan marwa bara mu ji hadisin gaba babu ma yanzu mu man tsaba bilbai wata muna da lokaci ko yawa wasa'a min al-baqa'i 'ala al-ihram wa taraka at-tahallul babin da yake magana akan wanda ya lazumci abin da ya lazumci wanda ya yi tsawafi a ɗakin Allah sannan kuma ya sa'ai dangane da wanzuwa a cikin ihraminsa ya yi tsawafi ya yi sa'ai dangane da wanzuwar da zai wato zaman da zai cikin ihrami ne zai yi wata raka ta hannu da ya kyale cire kaya me yake menene wajibi a kansa wanda ya ɗauko wannan salat abin nufi wanda zai yi ifradi ko kuma kirani menene ya hau kansa an aisha wa asma an muhammad bin abdurrahman bin naufal al-qurashi annahu ta'ala urwa ibn zubair ya tambayi urwa ibn zubair fa kana yace kada hajja annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi alaihi salatu wa salam yayi aikin haji fa akhbaratni kaga abin nufi anan shine annahu ta'ala urwa ibn zubair fa qala kada hajja annabi ya tambayi urwa dan zubair cewa annabi alaihi salatu wasallam yayi aikin haji fa akhbaratni aisha annahu awwala shay'in bada bihi hina qadima annahu tawadda'a yace sai na da aisha ta bani labarin cewa farkon abin da annabi ya fara da shi lokacin da yaje aikin haji shine alwala ita ya fara alwala annabi alaihi salatu wasallam ya fara in maɗafa bil baiti me yasa aka ce ma alwala ya fara dan karka ɗauka cewa sai aka gaba gaya ba abu biyu yana yin alwala sai je dawabi ba ta hiyatul masjid ake farawa ba wannan shine dalilin kawo wannan cewa alwala ya fara yana gama alwala in wani ne yanzu kaga da yayi alwala ai zai sunnatul wudu ko ya tahiyatul masjid to sai aka gaya ma duk da harami ya je ba ko sallah raka'a biyu ya fara ba abin da ya fara da shi shine kawai dawabi ba a zuwa masallaci annabi ana zuwa a fara da sallah ga wanda yaje zai umara ko aikin haji ko kuma wanda yaje da niyyar zai tawafi tawafin sa kawai in kuma dawa ba zai tawafi ba ya halatta yi zai tahiyatul masjid an fahimta da kyau ko amma mai umara ko aikin haji alwala ce kawai da ba yawanci daga gida ake dole ita to da ka zo idan sallar farilla ce baka yi ba to sai ka biya sallar farilla ka zo ka tana ana sallar farilla zaka bi su ko kuma ana bin ka baki sai ka fara sallah yanzu kuma ba maganar tawafi amma idan ka yi sallah ba abin ka sallah ka zo ka tarba sallah farilla ake ba to abin da yake wajibi a kanka shine da ka zo sai ka fara ne tawafi ba zancen da yi yakin masjid thumma lam takun umra yace umra bata tabbaci ba thumma hajja abubakar wato bai gama umra gaba ɗaya ba sayyidina abubakar abin nufi bai yi tahalluli ba bai cire kaya ba kuma rasa na nan a tare da shi sai ce sun ma hajji abubakar bayan annabi ma sai na abubakar ya yi aikin hajji fa kana awwala shay'in bada bihi at-tawafu bil bayt farko abin da ya fara da shi shine kewaye dakin Allah thumma lam takun umratan yace shi ma ba umara yi daban ba wane mutum thumma hajji abubakar nan ne thumma umar mithla zalik umar radiyallahu anhu shi ma yadda annabi da sayyidina abubakar suka yi sun mahajja usman sayyidina sayyidina usman yayi fara'aitu wa wala shay'in bada'a bihi tawafa bil bayt sai naga farko abin da ya fara da shi ne shi ma tawafi kewaye dakin Allah thumma lam takun umratan thumma muawiya shi ma sayyidina usman haka muawiya ma haka wa abdullahi bin umar thumma ajadtu ma abi yace ni ma na yi aikin hajji tare da mahaifina in ji urwa waye mahaifin nasa az-zubairu bin al-awwam yana cikin al'asharatu mubashiruna bil janna fa kana awwala shay'in bada'a bihi tawafu bil bayt shi ma farko abin da ya fara da shi ne tawafi thumma lam takun umratun ba umara yi daban ba ta maturi thumma ra'aytu al muhajirin wal ansar yaf'aluna dhalik yace muhajiruna da ansar kuma haka daga sun yi to thumma lam takun umratun kuma ba umara suke daban ba thumma akhiru man ra'aytu fa ala zalika ibn umar yace karshen wanda naga yayi yace shine ibn umar inji urwa ibn zubair thumma lam yanqudaha umra bai warware ta bai da umara ba wa hada ibn umar indahu wannan kuma shine ibn umar a tare da su fala yasalunahu wala ahadun mimman maza ba za su tambaye shi ba ko wani daga cikin wanda ya gabata ma kanu yabda'una bi shay'in wato hatta yad'u aqdamahum min al-thawab wato ba su tambayi ba za a tambayi ibn umar ko wanda suka shuɗe ba duk wanda za a tambaya cewa me kuka kasance kuna farawa da shi duk wanda za a tambaya cikin sahabbai ko tabi'ai ko wayannan almajiran nasu me kuka kasance kuna farawa da shi a qadamahum min al-nawab wato a bilbai duk wanda aka tambaya hatta ya zawo a qadamahum min al-nawab bilbai duk wanda aka tambaya zai ce abin da yake fara yi shine yana tawafi a ɗakin Allah da ya zo tawafi yake fara da shi wa kada ra'aytu ummi wa khalati zubairu bin al-awwam yace ku dakata da mahaifiyata da goggona ma duk na gamsu a sai ce mahaifiyar asma'u binta abi bakr ne siddiq an fahimta da kyau ko ita ce asma'u dar abi bakr ne siddiq sannan kuma wace ko wace ce goggon nasa ana aisha ita ce goggon sai ce la tabtadi ali bijayin su ba ta fara da komai awwala min albayti da duba da biyu farko abin da suke fara yi ne dakin Allah suke fara kewayawa sun malaka illa da ba sa warware kayan su wa kad akbaratni ummi yace kuma mahaifiyata ta bani labari ita ce asma'u annaha ahallat hiya ita ma ta kulla liya wa uktuha da yar uwarta Aisha wa Zubairu da Zubairu bin al-Awwam wa fulan da wani wa fulan da wani bi umratin duk sun kulla niyyar umara falamma masahu an rukuna hallu sai da suka zo suka shafi rukunin yaman sannan sai suka yi suka warware abin nufi sai da suka yi wato sa'ayin su an fahimta da kyau ko suka kulla gaba ɗaya suka gama kayan aikin hajjin su gaba ɗaya sannan suka warware aikin hajji abin nufi su ma kirani suka abu na biyu da na so in kara shi akan safa da marwa asali su da da Allah yake inna safa walmarwata min sha'airillah a tafsirin mun za ku iya tuna wasu shekaru da Allah yake suna cikin sha'irar Allah su musulmi lokacin da Allah yake a rika yin tawafi tsakanin safa da marwa sai suke kyamari domin asalin jahiliya su suke yi ɗan jahiliya kuma lokacin da Abdul Muttalib rijiyar Zamzam ta kafi kakan Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma yake ta to sai tadda akwai duwatsu guda biyu gumaka ne kuma wanda ake kiransu isaf da na'ila eh sai ya dauki isaf din ya dora akan safa ita kuma na na'ila din wannan gunjin sai sai ya dora akan marwa saboda haka su yan jahiliya suka zo sai su je a je kan safa saboda akwai isaf a dawo kan marwa saboda akwai na'ila su kuma musulmi da suka zo Allah ya ce ayi sa'ayi sai suke kyawar yin haka sai Allah ya ce su da safa da marwa min sha'airillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه an yatsawwafa bihi ba to shine suka cire wannan kyama amma su suna kyama ne saboda wayannan abubuwa biyu wannan yana cikin abubuwan da ya kamata a rike a a tarihi wannan shine a dunkule abin da ya kamata wannan hadisi da ya rage mu karasa babun bari mu jashi أنا أسماء بنت أبي بكر أنا عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان يسمع أسماء يا كسن تينا دلنا أنا أسماء تقول سنة سوى كل ما مرت بالحجوز duk lokacin da ta je wuce wani dutse jabalin bil mu'alla wani dutse ne a can mu'alla shine hajjul din ta je wucewa ta gurin sallallahu ala muhammad an gane ko laqad nazalna ma'ahu hahuna sai sai aminci ya tabbata ga wato salati da aminci tabbata ga annabi muhammad tace mun sauka tare da shi a wannan gurin wa na bi yawm idin khifaf a lokacin mu khifaf ba mi nauyi ba ba mi kiba ba shi za kai jami da cewa kai siririya za ka auro ai ba gane siririya ce ta haihu kare kuwa za ka auro ta siririya amma ta je gidanka za ta zama kasuwa don na taba ganin mai wannan karambanin wai shi irin matan indiya zai auro ko wanda ake ɗauka a hannu gashi ba hauke typical dan tsakiyar cikin gari cikin badala amma wa ɗan indiya yake so yi ba hauke amma wai wanda ya ya kalli fim ɗinsa a mita da su ayi yake yake so ya gani sai yace qalilun zahruna wato qalilun zahruna shine bayan mu bai yi nauyi ba abin nufi dai ba mu kiba ba qaliluhu azwajuna sannan kuma guzurin mu kadan ne ba ta marzu ana wa ukhti aisha tace muka yi umarani da uwata na Aisha wa Zubairu wa Fulan wa Fulan ta rika lissafo a falan ma basasna baita a halalla yayin da muka shafi ɗakin Allah sai muka warware tufafin mu thumma a halalla min al-ashi bil haji kun ji ko a halalna muka ajiye tufafinmu domin mun gama mai umara sannan kuma takwas ga wata sai muka kulla niyyar aikin haji ranar tarwiya shi kenan amin ma aka abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai ɗaya daga cikin dattijan wannan masallacin Alhaji Kabir Bara kamar yadda aka ji cewa yana fama da zazzabi da kuma shakuwa amma dai ya samu sauki yau an ce mu an sallamo shi daga asibiti muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya marasa lafiya ba masu alƙasin ma da muka sa wata ji addu'a shi ma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa masu jarrabawa da wanda suka gama da masu sana'a Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين darasi na nawa kuka ce ma in yi alama ana a daina musu na nawa muka tsaya yau